السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة كتاب المواريث كتاب الميراث للتافن ربون غابي باب ميراث الصلب babu mirasi sulbi wannan unwani da imamu malik ya sa ya kawo ya ce babu mirasi sulbi sai malamai manyan malamai suka ce kalimatun badi'atu kalma ce mai kyau malikun awwalu man talaqafaha min alquran yace imamu malik shine farkon wanda ya ya ɗauko wannan kalma daga alkur'ani fi ƙaunihi ta'ala a cikin fadar Allah madaukin sarki ya haruju min bayanin sulbi wata ra'ib ya haruju min bayanin sulbi wata ra'ib wane ne ke fitowa dan da za a haifa yana fitowa ne tsakanin asul tsatson namiji wata ra'ib ma ma na tara'ib namiji abin da ɗinsa maniyyarsa yana fitowa ne daga tsotson shi mace kuma fa muhaffafatan bai za a gairin fadatin tara'ibu ha maskulatun kasu jinjili a tara'ib waɗannan kasusuwa na a waza na kirji daga nan shi ita kuma mace ruwanta yake fitowa shi ne ce tara'ibu ha maskulatun ƙashin kirjinta an goggoge su kasu jinjili ka ce madubi saboda haske shi yasa ya kharuj min bayna sulbi wa tara'ib tsakanin tsasan namiji da tara'ib kuma na mata fa zakara qarabat al-abi sai ambaci dangantakan uba allati hiya al-aslu wa bada'a biha dangantakar da take asali shi imam malik ya fara da ita li'annaha aslul wilada fiha tajtami'u wa anha taftariqu asalin wilada kenan haifuwa haifi haifi nan yake fiha tajtami'u wa anha taftariqu nan take haduwa daga nan kuma take rarrabuwa ta shiga ko ina ta zama kaza ya zama kaza har ya zama dan adam mutum ya fito fa idza kharajat anha wa infasalat minha tanazzalat fi manazil at-tatwir وتغيرت بأحكام التقدير وتفصلت بأحكام التدبير حتى تعود خلقا سويا من السلالة إلى استواء الخلق فهاتان الحالتان هما أخص الأحوال بالإنسان فوجب أن تقع البداية بهما shi yasa sai Imam Malik ya fara da wannan aka ce Imam Malik shine yayi wannan istinbati farko wanda yayi wannan istinbati sai ce mirasul sulbi gadan da ya da suka fito daga sassan uban su qala hadathani yahya an malik Imam Malik yace al'amru al-mujtama'u alayhi indana al'amarin yadda yake an ijma'i a wajenmu kasan Madina wallazi adraktu alaihi alal ilmi bi baladina kuma abinda mas'alan da na riski malamai a kasar mu kasar Madina a garin mu kasar Madina suke akai fi fara'id al mawaris a cikin rabon gado anna mirasal waladi min walidihim aw walidatihim annahu idza tuwfiya al abu aw al ummu wa taraka waladan rijalan wa nisaa falizakari mithlu hadhihi al unsayayn yace abin da aka ijma'i kenan uba ne ya rasu ko uwa ce ta rasu suka bar ƴaƴa maza kadai ko mata kadai ko maza da mata in maza da mata ne yace lizzakari mislu hazil unsayayi da namiji zai dauki rabon mata biyu ya mace za ta dauki rabin rabon namiji Allah dai halitta halittarsa shi ya kaddara wannan in ka kalli wata ma addinin musulunci ana kallon sa ne ta kowace kofa in ka ɗauki kofa ɗaya kana kallo sai ka zo kana kana maganganu da basu dace ba game da addinin musulunci shi yasa suka ce da za a yaye maka hijabi ka ga yadda hakikanin al'amari yake da baka zabi ba sai abin da Allah ya zabi maka lau ku shifa hijabu lamakhtarta illa alwaqi da za a yaye hijabin da ke rufe mutane idanun mutane fahimta mutane kowa ya ga hakikanin al'amari da mace ba za ta zabi ba sai dai ta ce lil zakari mislu hazul unsayin nan shine daidai da namiji bai zai zabi ba sai dai zama namiji din nan kasancewar ka namiji shine daidai kasancewar ta mace ta mace shine daidai saboda me saboda sifofi Allah na da sifofi masu din yawa sifofi guda uku ya hana cewa zaka iya zaban makanka wani abin da yafi abin da Allah ya zaban maka saboda yana da sifa sifa ta ilimi da sifa ta hikima da sifa ta adalci waɗannan sifofi guda uku ma'ana duk abin da Allah ya yi an ilmin wa an hikimatin wa an adli to waɗannan sifofi guda uku su ne suke hana yanzu da a ce a kyale ka gashi abin da Allah ya zaben maka a ce to kai ma ka zaben makanka za ka iya tunanin cewa zabin ka zai fi zabin Allah za ka iya cewa zabin ka zai fi zabin Allah to amma saboda karancin imani da hijabi da ya rufe kwakwalo mutane fahimtar mutane da yadda aka zo aka dora mutane sai ga kowa yana yana ji ji cewa ba ya daidai ba ya daidai ba ya daidai ba to kuma ba abin da ya fi wannan abin da aka ga yayi yasa suka ce laisa fil imkani abda'u mimma kana laisa fil imkani amkanu mimma kana laisa fil imkani أحسن مما كان أليس كذلك؟ ما معنى ليس في الإمكان؟ أي ليس في إمكاني أحسن مما كان مما اختاره الله مفهوم؟ هل في إمكانك أن تختار أحسن مما اختاره الله؟ لا لأنك تتصف بالجهل وعدم الحكمة والظلم عدم عدم العدل الله كفى يتصف بالعلم لا نهاية لعلمه وبالحكمة لا شيء وضعه الله بدون حكمة وبالعدل ما بعد الشرك ما في صفة نفاها الله عن ذاته مثل مثل الظلم وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت محرم بينكم محرما فلا تظالموا كيف ودان أدم كفا وحملها الإنسان innahu kana zaluman jahula waɗannan zuhohi guda biyu su ne dole ka bar man Allah abin da ya zaba ne an fahimta in an tambaye kai na mana laisa fil imkani amkanu mimma kana sai ka ce laisa fi imkani ana wa anta abda aw ahsanu mimma kana mimma ikhtarahu Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake faɗa ke lizzakari misal hazal unsayin sai turai shi ta ce wato ai ba yi ba da adalci ba to abin da suka sani kenan abin da aka cusa musu kenan wajen gado namiji ya ɗauki rabon mata biyu namiji shi kaɗai zai ɗauka to gado so nawa ake raba shi eh so ɗaya in an raba shi ya ƙare kenan ba haka bane ba to da kuma ɗaya ya zo ya ce ya rasulullahi man abar qala man thumma man ثم من ثم أباب من أبر أبر أبوك ولا أباك ɗaya zai ce ya manzo Allah wa zai yi biyayya nagarta ya ce wa mahaifiya uwarka sa'annan kuma bayan ta wa ya ce ita dai so uku ma'ana mace ta ɗauki rabon namiji uku a nan gado in an raba su ɗaya ya gama wannan kuwa nagarta ne har zuwa mutuwa wanne ne fi yawa wanne ne fi fifiko shi kenan gado an raba shi kenan amma rayuwa ku za ku rayu shekara ɗari kai da iyayenka ka zama babban mai kuɗi ka zama kaza kaza kaza kaza farko wanda za ka yi kana kullum sai ka je ka ga da hajiya tukunna ka bata abin da za ka kai mata nagarta ka bata abin da za ka bata su uku ma'ana sai ka kai ma hajiya abu uku sannan ka kama alhaji guda ɗaya sa'an nan kuma guda uku nata hakkinta ne ta ajiye ta gara mata ba jikarta na alhaji guda ɗaya shi zai fita je ce fa ne ya kawo ba haka ba ne nata nata ne nashi kuma fa ba haka ba ne ba haka ne kada ka kuskura ka yi tunane ko tunanen ka ko tunanen baturi cewa Allah ya kuskure ko shari'a ba ta yi daidai ba a'a ليس في الإمكان أبدع مما كان ليس في إمكاني أبدع مما كان أليس كذلك؟ شيء يسكتي لو كشف الغطاء لما اخترت إلا الواقع ranar lahira da Allah ya yaye komai ana ganin komai mace za ta yi murna da ta zama mace tana jin zafi duniya tana haila da yi ciki kwata tara za ta yi murna ashe daidai kenan Allah ya mata saboda sifofi guda nawa guda nawa na farko na biyu alhikima na uku adalci waɗannan sufofi guda biyu yamtani uma aha Allah ya zalunci ko Allah ya abu ba hikima ko ba ilimi sai dai kai imaninka bai kai ka fahimci wannan ba to sai ka je inda ake imama imani sai a imama maka imaninka alaisa ka zalai saboda ka karanta lalari shekaru hamsin ka manta da shi kuma kullu yana ce maka awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani inganta imani in ba inganta imani ba akai ba kullun an kama hayaniya kenan للذكر فللذكر مثل هذا الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إما تاني كأي يزمن يا قوايا أي تشيد rabin gadon ubanta. in sun kai biyu zuwa uku zuwa sama sai a ba su thulutha ma taraka shi a raba gadon uban gida uku a ba su thuluthaini biyu bisa uku sannan ɗayan a kai shi baitul mali in akwai masu raddi masu da menene wa in kanat wahidatan falaha nisfu fa in sharikahum ahadun bi faridatin musammatin ka kaulihi ta'ala wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus in wani yazo ya sharaka su da farilla da aka faɗa وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم akwai namiji a cikin su za su ci gado da ta'asibanci da menene ne da menene wannan da aka ya sharaka su aka aka yanka mishi farida din shi a fara da shi wa kana ma baqiya ba'da zalika bainahum ala qadri mawarithihim shi an raba masu farilla wannan yana da kaza wannan yana da kaza shi a basu abinda ya saura sai a ce to ku kuma sai a zo gashi na an baku gwargwadon darajanku a cikin gado da za ku ɗauka. Kala malikun wa manzilatu waladil abna'i az-zukuri idza lam yakun waladun ka manzilatil waladi in mutum ya mutu ya bar gado yana da ɗa jikansa ba zai ji gado ba sai ɗansa ya mutu ɗan shi kuma ya bar ɗa ɗan zai ci gado kamar yadda uban shi zai ci an fahimta sawa'un zukuruhum ka zukurihim wa inasuhum ka inasihim haka ya'ya mata abinda ake hajj ana samun hajbu hirmanin wa hajbu nuqsanin hajbu hirmanin wannan matukan akwai ɗajika ba zai gado ba matukan akwai uba kaka ba zai ci gado ba hajbu hirmanin kenan wa hajbu nuqsanin fa wannan yana da gado kaza amma akwai wane zai dawo da shi kasa yana da gadon kaza da kaza da kaza da kaza amma in akwai su wane da wane da wane wannan gadon nashi zai tashi nan ya dawo wani wurin to shine ake ce ma hajbu nuqsanin kenan ko wa ina sun ka ina sun yarisuna yarisuna kama yarisuna za su gado za su ci gado kamar yadda ƴaƴa za su ci gado wa yahjubuna kama yahjubuna suna ya samun hijabi hajbu alhajbu huwa hajbu hirmanin aw hajbu nuqsanin wal hajbu fi lughati al man'u hajbu a cikin lugha al man'u wa fi al istilahi man'u shakhsin معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر يسمى الأول حجم حرمان والثاني حجم نقصان مقالة تافتو في ليكو فإذا اجتمع الولد للصلب إن أكسى مطا دمتين يحيفا وولد الابن دجيكا namiji kenan wa kana fi alwaladi sulbi zakarun ya zama na ƴaƴan akwai maza a cikin su ba mata ne duka ba fa fa innahu la mirasa ma'ahu li ahadin min waladil ibni matukan akwai ɗa ko da kwaya ɗaya ne sauran su zama mata jika ba zai gado ba an fahimta fa in lam yakun fil waladi lisulbi zakarun وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث للبنات لب... لبنات الابن معهن إن باتا ko akwai ɗaya ko babu sai mata waɗannan ‘ya'ya mata ɗin za su hana jikoki mata yin gado an fahimta illa an ya kuna ma'abanatul ibni zakarun sai dai jikoki ɗin ‘ya'ya ɗin na ɗa akwai namiji a ciki ba mata zalla ba ne huwa minal mutawaffi minal mutawaffi minal mutawaffa bi manzilatihinna aw huwa atrafu aw huwa ab'ad ko shi yafi yana nesa da su ba shi da kusa kaman jikoki wannan ab'ad al atraf huwa al ab'ad in akwai al aqrab yahjubu al ab'ad abinda ake nufi kenan minhunna fa innahu yaruddu to e sai ai raddi kenan fa innahu yaruddu ala man huwa bi manzilatihi wa man huwa fawqahu min banatil abna'i fadlan ar-raddu fi lughati as-sarf abinda ake cewa ar-radd kina cikin lugha as-sarf wa fil istilahi sarfu ma fadala min an furud dhawi al-furud ولا مستحق له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم ردي إن أكذو أكرب قادو وإن سكذو زاسا مردي كينا إن وإن سكذانا ولا مستحق له من العصبات إليهم بقدر حقوق إن با وندي تشنشنت نوان سكي عصبا سكي قادو تأسيبانشي لسي أي رد sauran abin da ya ragowa an rabawa ne kaza an kaza an ba kaza ba masu ta'asibanci akwai masu ta'asibanci sai a dauka ba su babu su ga kuma abin da ya ragu sai a dauka a sake mai dan musu shine raddi in fadala ko fa yaqtasimunahu bainahum sai su raba lizakari mislu hazzil unsayaini dama raddi aka yi musu an rarraba ma kowa gadon shi sai ya saura gado ba masu tasibanci ba wanda za a raba ma wannan su ne dai za a yi masalatun raddi ta faru a cikin su sai a ce ga sauran dukiyar gashi sai ku raba da zakari misal hazul unsayaini sun yi so biyu kenan ko fa in lam yafdur shay'un fala shay'a lahu in ba abin da ya ragu to ba su da komai kenan wa in lam yakun alwaladu lisulbi illa ibnatan wahidatan falaha nisfu in mutum ya mutu ba shi da ɗa sai ya kwaya ɗaya ta mace to za ta gaji rabin dukiyar sauran imam malik sai aka yi baitul mali an fahimta ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو المتوفى بمنزلة واحدة السدس jika kuma walibnati walibnati binihi ‘yar ɗansa mamacin wahidatun kanat au aksar ‘ya kwaya ɗaya ce jika ce kwaya ɗaya ko suna da yawa min zalika min banatil abna'i min man huwa almutawa fi manzalatin wahida su duka darajar su ɗaya ce dangane da wanda ya mutu ɗin jika ne ba ‘ya'ya ba ne jikoki ne in aka samu ‘ya'ya kuma matsala ta canza kenan ko السدس ذا أبات السدسي فإن كان مع بنات الابن ذكر in akwai ‘ya'yan ɗa mana jikoki mata jikan ya mata kini aka samu akwai ɗa ɗaya namiji cikin jika akwai namiji huwa minal mutawaffa bi manzilatihinna su su shi da su darajar su daya dangane da wanda ya mutu duk jikoki ne jikoki jika da jikanya fala faridata wala sudusa lahunna ba su da farida ba su da ɗaya bisa shida walakin sai da cewa in fadala ba'ada fara'idi ahlul fara'idi fadlun bayan an raba masu farilla wani yana da farilla wani yana da farilla sai a babba su to abin da ya ragu kana zalika alfadlu li zalika zakari sai a ba wannan dan jika din ko wali man huwa bi manzilatihi wa man fawqahu min banati al-abna'i lizakari misl hadhihi al-unthayayn haka jikoki mata sai a raba musu lizakari misl hadhihi al-unthayayn wa laysa liman huwa atrafu minhum shay'un wanda yake nesa da su sun fi shi kusanci da mamacin ba shi da kowa fa in lam yaftul shay'un fala shay'a lahu wa zalika anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala fi kitabihi saboda Allah madaukakin sarki cewa yayi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unthayaini lizzakari mithlu hadhil unthayaini ayya kenan ko maza da mata in sun haɗu fa in kunna nisa فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك in mata ne magadan sama da ɗaya sun kai biyu zuwa uku to sai a kasa dukiyar gida uku sai a basu gida biyu sai a aje ɗaya wa in kanat wahidatan falahan nisfu in ɗaya ɗaya ce sai a raba dukiyar gida biyu a ba ta rabi rabin kuma a kai shi baitul mali qala malikun al atrafu huwa al ab'ad abinda imamu malik wannan fatawan imamu malik kenan wannan manya-manyan maganganu ne daga imam malik to sai kuma ya ce babu mirasin rajuli min imra'atihi wal mar'a min zawjiha mutum namiji da mace sai mijin ya mutu ba shi da kowa ba shi da 'ya'ya matar za ta gaji nawa yana da 'ya'ya za ta gaji nawa sai matar ta rasu mijin ba shi da 'ya'ya matan ba ta da ‘ya'ya mijin zai gaji nawa tana da ‘ya'ya mijin zai gaji nawa abinda za a yi bayani kenan ko qala yahya qala malik wa mirathu ar-rajuli min mar'atihi gadon namiji gadon mutum da zai gaji matarsa ba za a ce an gaji mutum ba ai sai ya mutu kenan ko ma'ana mutum ne matarsa ta rasu idza lam tatruk waladan wala walada minhu aw min ghairihi an-nisfu matarsa ta rasu ba ta da ɗa ko tare da shi ko wani agola da ta shigo da shi to za a ba shi rabin dukiya ba ta bar kowa ba ta bar ɗa ba ke ba su haihu ba kuma ba ta da ɗa wani wuri to mijin zai ɗauki rabin gado fa in tarakat waladan aw walada binin zakaran kana unsa fali zawjiha ar-rubu'u min ba'di wasiyatin tusi biha aw daynin fa in tarakat waladan aw walada binin da matar ta rasu tana da ɗa ko jika zakaran kana au'unsa jika ko jikanya tana da ɗan jika namiji ko mace fali zaujiha a rubu'u mijinta zai gaji rubu'i ɗaya bisa hudun dukiyarta min ba'adi wasiyyati bayan wasiya tusi biha audaini sai an biya bashi ko wasiya da ta yi ta ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai a biya wasiyar da bashin to sai a raba gado gadon namiji kenan matarsa ta rasu da saura kuma mace mijinta ya rasu ya ce wa miratul mar'ati min zawjiha gadon mace in za ta gaji mijinta idza lam yatruk waladan wala walada ibnin bai bar da ba ko jika arrubu za a kasa dukiyar gida hudu sai a bata daya fa in taraka waladan in ya bar da aw walada ibnin zakaran kana unsa ko ya bar jika da ko mace falimra'atihi thumun mace za ta jiraye a bata thumuni ɗaya bisa takwas in ba ƴaƴa ɗaya bisa hudu inda ƴaƴa ɗaya bisa takwas shine tumuni kenan ko min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin wa zalika anna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi saboda Allah madaukakin sarki jefa da a cikin littafinsa wa lakum nisfu ma taraka azwajukum za ku ɗauki rabin gadon abinda matanku suka mutu suka bar muku in lam yakun lahunna walad in ba su da ɗa ko ƴaƴa fa in kana lahunna waladun in suna da ƴaƴa maza ko mata ko jika falakum ar-rub'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw daynin za ku roki ɗaya bisa hudu kun taso daga rabi kun dawo ɗaya bisa hudu kenan ko wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad ku kuma maza in kuka rasu ka bar matanku matakka baka bar ɗa ba ba ka da ɗa ko ɗaya matakka za ta ci gadon rubu'i ɗaya bisa hudu na dukiyarka fa in kana lakum waladun in kuna da ɗa ƴaƴa falahunna thumunu za a raba dukiyar duk gida takwas a ba matar gida guda ɗaya in ma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biya aw ne. wannan ka'idar shari'a kenan da aka shar aka shar'anta aka rarrabe aka yi tafsili aka yi bayani to yanzu hakkin wane ne zartar da wannan hukuncin mace su nawa mijinta zai mutu tana ji tana kallo gado a hana ta ko a yadda ake so kuma ba inda za ta kai kara hakkin wane ne kuma dole sai an yi aiwatar da wannan ba maganganu ake ba maganganu ne ake akan banza akan wofi ba a'a maganganu ne ake shine kiyaye shari'a din kaman Kano yanzu kiyaye shari'a na hannu na hannu wane ne eh gani gani eh me gwamna shari'a yake sarki fa yana shari'a eh to nan fada da kanta tana karkashin wa gwamna chairman local gwamna sarki bai sai tafiya wajen ne mai izini wajen wa kiyaye shari'a hakkin wane ne a Kano a Katsina a Sokoto a Mera mai da mai ya za ka ce gwamna gwamna da ya zo za a rantsar da shi ya dauki alkur'ani sai ya rantsuwa zan kare mai zai kare mai mana addinin musulunci ya zama maraya kenan ba shi da wanda zai kula da shi ba shi da kowa shi yasa kaga inda al'amarin ya zama haka ba karamin hatsari bane ba halin da ake ciki ba ba karamin hatsari bane yanzu mas'ala ta kai kowa kuka yake an rasa ina mafita da duk unguwa rabu da gwamna rabu da sarki rabu da kowa ne ne duk unguwa akwai dattijon don ya fada kowa na ji ba haka ka fada ba shekaran jiya na jin rediyo don ce lokacin da aka sha su sittin aka ɗauka ce alasan datta ta yana zaune ne kofar gida yana wucewa ta girma ce ce kai wannan yar a sa ta gida sai an sa ta gida ce a ji a kira iyayenta wannan yar taku ta girma kun yi mata miji in kun yi to ku fito da shi za ta za a yi abun in ba ku yi mata yi ko ku mu za mu yi mata kar a bar ya ta wuce nan a hara mata komai da komai auren da ita ta gidanta duk abin da ya fada ya faɗi ke yanzu ya za a dawo da wannan tsarin ba za a ce ba za a iya ba ya za a yi in aka ce ya ya za wanda ya manta da hausa na ce ya ya za a yi a dawo da wannan sai ka ce za a iya yi da tambaya na yi za a iya ko ba za a iya ba shi ne suka ce mi na ce ya za a yi a dawo da wannan mana za a iya dawowa amma wace hanya masu hali irin nasa na da wanda suke a yanzu sai su ɗau zuciya da irin hikima ta zuwa yadda su suke tunda suna da hali idan suka kira sun an yi ɗin sun wani lokaci suka ɗau nauyin abubuwan da za a yi su ma suna yi har yanzu har yanzu akwai masu yi aka sami irin waɗannan haka ga abubuwa ga sunan suna nan akwai masu yi har yanzu akwai masu yi har yanzu laifin wajen masu yi ne ko talakawan da ake wa aka ce yanzu kai haifaffen kano dan arewa ne in aka ce ma menene ya kirkitar da arewa ya karya arewa ya mai da arewa halin da take ciki yanzu sai ka ce mai ga manya ko kana kan ba a ba su muhimmanci yadda ya dace aha an ɗauki mai an mikawa ki ba tambayan da muka yi muke tambayan da muka yi shine kowa ya san shekaru 60-70 bayan yadda rayuwa take tafiya a arewa duka baki daya menene ya zo ya jinkirta wannan rayuwar ya gayyata gayyara wannan rayuwar ya canza ta boko siyasa man fetur duk wa'annan son zuciya ba shi ka samu dama ba ka in ba dama za ka yi son zuciya ne eh me ya kawo wannan boko duk wanda ya boko ya fi karfin kowa ya dauki kwakwalwan bature ya sa kwakwalwansa haka kuma siyasa tun da siyasa ta zo ta yi karfi shikenan komai sai ya koma bariki komai ya fita birni ya koma bariki ba haka bane ba tun da man fetur ya bayyana aka daina kiwo da noma da karatun ilimi wayan abubuwa guda uku su suka karya rayuwar arewa fa su suka karya rayuwar arewa duk dan boko baya ganin akwai wanda ya cancanta shi ya girmama shi da ka shiga siyasa kuma demokratiya ta baka dama ka zagi ka ci mutuncin kowa kana zama gwamna kasa da dukiyar kasa da al'umma duk sai ka juya su yadda ka ga dama ko bayi ba a yi musu haka ana kallo gwamna zai zauna ya lalata dukiyar kasa ya ya kwashe dukiyar ba wanda zai ce mishi uffan yaya za a yi wannan tsarin ya sake dawowa in ba haka ba haka rayuwa za ta tafiya kowa wannan ana tafiya wannan ya mutu wannan ya mutu shikenan walau anna idza mutuna turikna lakana al-mautu rahatan kulli hayy walakinna idza mutuna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay yana mutuwa za a tashe shi cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum shi kenan magana ta kare abinda za a tambaye ka kenan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum ba za a tambaye ka dan me baka fi kowa yin mulki ko tara kudi ko menene a'a sai dai ma a tambaye ka ranar lahira dukiyar da ka tara ta wace hanya ka tara ta ta wace hanya ka ci da ita dole sai mutane sun dawo hayyacinsu sa'an nan su san ma sun yi kuskure sa'an nan su nemi hanyar gyara su tabbatar da sun yi kuskure sa'an nan sai su nemi hanyar gyara an fahimta ko a sani ko kar a sani ko an yadda ko ba a yadda ba matsalar kenan babu mirasil abi wal ummi min waladihima babin da ya zo na ɗaya rasu mahaifiyarsa da mahaifinsa za su gaje shi suna da gado ko ba su da gado suna da gado nawa suke da nawa ne haƙƙi su gado su qala yahya qala malik al-amru al-mujtama'u alayhi indana yace yadda al'amarin yake a ijma'i a wajen mu madina allazi la ikhtilafa fihi wanda babu sabani a ciki والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا الأمر عند نرزكي من يما لما أكسم مقرم وكسم مدينة كينا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا إن متين يموت يبرقى سنكم غا أبنش غا أوسزاس غا جيش أو ولد ابن وتاكو جيكا ذكرا فإنه يفرض للأب السدس in mutum ya mutu ya bar uwarsa da ubansa sannan da ɗansa ko jikansa uba zai ɗauki sudusi ɗaya bisa shida faridatan farida kenan fa in lam yatruk al mutawaffa waladan wala walad ibn zakaran fa innahu yubadda'u biman sharaka al aba min ahli al fara'id sai a fara da wanda ya musharaka da uba da da zai dauki sudusi din yanzu zai tashi nan sai a rab sai a fara da wanda ya zo mishi musharaka sai a nemo wani wanda shi ma yake da farida in akwai farilla faridan ake farawa sa'annan abin da ya shaura za a shine shi a zo a yi abin da za a yi daga baya fa yu'tawna fara'idahum ashabul furu sai a ba su farillansu fa in fadara min al-mali sudus in ɗaya bisa shida ya ragu a cikin dukiyar fama faukahu kana lil abbi ɗaya bisa shida ko sama da haka to sai a ba uban wa in lam yafdul anhum as-sudus fama fawqahu furida lil abbi sudus faridatan in ba a samu sudusi ya ragu ba to shi a farlanta masa sudusi din a bashi ya zama farilla kenan ko wa mirathul ummi min waladiha gadon uwa daga ɗanta, iza tuwufi ibnuha in ɗanta ya rasu, aubnatuha ko ‘yarta, fatarakal mutawaffa waladan au walada binin, zakaran kana au unsa ɗan nata sai ya bar jika ko jikanya jika ɗa ko mace. Au taraka min al-ikhwati ithnaini fasa'idan ko ya bar ‘yan uwa guda biyu zuwa sama ko uku ko hudu, zukuran kanu au inasan. ‘yan uwan maza ne ko mata min abin wa ummin shakikai ne, au min abin ko li'abbai ne, au min ummin ko li'ummai ne, fassudusu lahuma, fassudusu laha sai a ba mahaifiyarsu ɗaya bisa shida, sudusu. Wa in lam ya turkul mutawaffa waladan wala waladan binin in wanda ya rasu ɗin bai bar ba shi da ɗa ba shi da jika walasnaini min al'ikuwa fasa'idan ba shi da ‘yan uwa kuma guda biyu zuwa sama fa inna lil'ummi sulus kamilan sai a ba mahaifiyarsa ɗaya bisa uku cikakke illa fi farida ta ne faƙad sai dai cikin farila guda biyu shi ne ba za a ba ta sulusi ba wa idal farida ta ne ɗayan farilai ɗin an yi tawaffa rajulun wa ya turuku imra'atahu wa abawaihi sai mutum ya mutu ya bar matarsa da iyayensa guda biyu falimra atihi rubu'u matarsa za ta ɗauki ɗaya bisa hudu wani ummihi tsulusu min ma baqiya mahaifiyarsa za a ba ta ɗaya bisa uku cikin abin da ya ragu wa huwa rubu'u min rasil mali shine ɗaya bisa hudu na ga rasil mali dukiyar kenan na farko kenan na biyu kuma da ba za a ba ta sulusi ba wal ukhra أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها ما تترسو تبر مجن تدئيا أنت قدابي وتدأبنت فيكون لزوجها النصف سيد مجن تزيغا جربي ولأمها الثلث ما هي في يتكما ذات غاجي ثلثي مما بقي وهو السدس من رأس المال مما بقي شيني سدسين رأس المال كينا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس معنى إيه يسا قدابيو كون دي أتكين زاباشي أي بيس الشدع مما ترك أتكين أبن دي بري إن كان له ولد يا برتا فإن لم يكن له ولد in bai bar ɗa ba wa warisahu abawahu sai iyayensa za su gaje shi mahaifinsa da mahaifiyarsa fali ummihi thuluth mahaifiyarsa za a bata ɗaya bisa uku fa in kana lahu ikhwatun fa in kana lahu ikhwatun in yana da ɗan uwa fali ummihi sudus sai a ba mahaifiyarsa ɗaya bisa shida famadat sunnatu anna al-ikhwata ithnani fasa'ida shi aka ce sai sunna ta ci gaba da cewa ɗan uwa daga biyu ne zuwa sama su ne za su wajabta wannan abin da aka karanta babu mirasil ihuwa lil ummi babin da yazo na gadon yan uwa lil ummai wanda suke uwarsu daya ba ubansu daya ba yan uwa ko shakikai uwa daya uba daya ko li abbai uba daya ko li ummai shine uwa daya yan uwa yadda ake rarraba yan uwa kenan gida uku ko shakikai uwansu ɗaya ubansu ɗaya ko li abbai yan uba kenan ko li ummai shine uwansu ɗaya amma ba ba uwansu ɗaya an fahimta قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم يجي أبند أكي إجماعي أمدينة شيني أنقوى لأمي لا يرثون مع الولد باسا قادوا تارد ولا مع ولد الأبناء ko jikoki maza zukuranan kano au inasa jikoki maza ko mata shay'an ba za su gaji komai ba wala yarithuna ma al-abi wala ma al-jaddi abil abi shay'an ba za su gadi ba za su ci gado ba matukan akwai kaka ko kuwa kaka uban dan da ya mutu kenan wala ma aljaddi abil ab uban uba shine kaka aka ce kaka ya dauki abubuwa da yawa ko akwai uban uba akwai uwar uba akwai ubar uwa akwai shi ce ubar uba wa annahum yarithuna fi ma siwa zalika ya ce waɗannan za su gada a cikin wannan wannan yufradu lilwahid minhum sudus sai a raba musu gado a yi musu a farlanta musu ɗaya bisa shida zakaran kana au unsa namiji ne ko mace fa in kana ithnaini in sun kai mutum biyu fali kulli wahid minhum sudus ko wanda a cikin su za a bashi sudusin dukiyar فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إن سنفي سن يوس يافي حكا يزاس حدو أجكين أبس أكو شيء ربا دوكير أكو أباس أيس جيس ربا يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل هذا الأنثيين سيس جيس ربا ديدي وديدا للذكر مثل هذا الأنثيين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل yurasu kalalatan in namiji ne da za a gaje shi alkalala aka ce wanda ba shi da ‘ya'ya sun fassara shi fassara da yawa a wai mura'atun walahu akun au uktun fali kulli wahid minhuma as-sudus kowane zai za ba shi ɗaya bisa shida fa in kanu aksara min zalik in sun fi haka yawa fahim shuraka fi sulus za su haɗu za su yi musharaka a cikin ɗaya bisa uku فكان الذكر والانثى في هذه بمنزله واحده to anan sai zama namiji da mace matsayin su ɗaya ne babu mirasil ikhwati lil abi wal ummi to babin da yazo don mirasin ƴan uwa uwa da uba mana shakikai kenan ko yaya za a iya tafiya matsalar tana da nauyi da yawa ko in an je gida ana bi da yawa wannan matsalar ba matsala ce da za a yi gaggawa a karasa ba ko in an je gida za a bi da amana a karanta a fahimci me ake ciki saboda wannan matsalar manya-manyan matsaloli ne shi kamar su imamu malik ba matsala ce da za a karanta a gaggawa a cika lokaci ba matsala ce da take bukatar a zauna a karanta ko da kaɗan aka karanta kowa ya je gida shi ma kafin ya bacci sai ya fassara ta da hausa ya rubuta ya aji saboda rabon gado ne ya fi komai wahala ba kowa ke iya shiga cikin rabon gado ba shi waɗanda Allah ya hore ba an fahimta wannan zunzurutun mazhabin imam malik fikin imam malik dangane da gado za a tafi ko za a tsaya a tsaya nan in an tsaya nan to sai a tattauna mai a cika lokaci sai tambayo sai munakasha ana ji a tattauna ina jin ka eh so yanzu muka karanta sai in ka je gida ka bi shi su uku tukunna sai ka sai ka taho gobe eh in ba ka za ka kara dago da mas'ala ke mas'alar gado sai kowa je ya karanta wayansu mas'aloli daban eh aka ce yanzu aka karanta kowa ya ce ya karanta ya fahimta watakila tambayar da za ka yi ka bi shi su uku ba za ka yi ba ko in ba ka fahimta ba za ka kawo kuma rikici cikin matsala ke nan a kulu lahu zaidun fa ya tubu ha amran wa ya karau ha menene da menene bakaran a kulu lahu zaidun fa ya tubu ha amran wa ya karau ha bakaran ina za a hadu kenan za a hadu sai kuma wa eh menene ina jinka ina jinka ban ji ba eh eh in ya ce ya yafe hakkinsa ne ya yafe shi kenan in ya karba shi kenan ba a yafiya ba ka gani za a raba gado mutum wani su biyu ne daga shi sai kanwansa ko yansa ko maza da mata yin su abin da ya danganci a tamfofi da gwalagwalai a ba mata su sun yafe abin da ya danganci kaza sai a raba hakki shi in ya ce ya yafe shi kenan ko bai yi ba eh na ka ce tasu'a da asura fa nafila ce fa sitta shawwal nafila ce azumin litinin da alhamis dun nafila ce duk sa'an da nafilfili suka zo sai rigima ta tashi sa'an nan ana take farilla tasu'a da asura farilla ne in mutum bai yi ba fa kuma yasa ake ta rigima don saboda ganin watan da aka yi aka ce jiya ko yau eh da aka yi mai in ma baka yi ba baka da laifi ko yana da laifi abinda karasa shi ne lada amma baka yi sabo ba ina jinka rabi eh wayan suka ce me eh a mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa an zo rabon gado sai suka ce a ɗauki kudin duka ko wani ciki a gina alhaji masallaci wayan kuma suka ce me ba su yadda ba to sai a raba a ba su nasu kai da kake son ka gina masallaci na ka sai ka dauka ka gina masallaci hakkin su ne ba za a salwanta da alhaji mai yana shi gina masallaci shi bai sami daman mai ya sami daman tara dukiya bai sami daman gina masallaci ba wai gina gidaje guda nawa wa'anda suka ce ba su yadda ba sai a raba gado sai a raba musu gado waɗanda suka ce masallaci za a gina shi su ɗauki rabonsu su gina masallacin sun yi daidai amma su ɗauki rabon wani su gina ba su yi daidai ba ba daidai ba ne ana me? na me? eh? yanzu kai ka ce malamai wayan sun ce ya halatta wayan sun ce bai halatta ba to me kake so yanzu a ce ma ya halatta ko a ce ma bai halatta ba mara matsala an warware ta wayan sun ce ya halatta wayan suka ce bai halatta ba kai baka shagala da neman hujja wajen su ba sai kuma ka zo kana so in an ce ya halatta to me aka kara in an ce bai halatta me aka kara an riga an ce ko ai wasiya cikin nawa ake cirewa ɗaya bisa cikin sulusi ba shi da in yana da kana da dukiya ta yi biliyan sai aka zo ga shi nan biliyan ɗin nan rabonka ne ka yi abin da ga dama ga shi ka zo yau kana ciwo sai mutuwa za ka mutu wannan biliyan baka da iko cikin shi ɗaya bisa uku na biliyan shi ne kaɗai naka magada dukiyarsu ne ba za ta ba musu ba ke in sun ga dama yasa aka ce manzo Allah ce mutum ya bada sadaka yana da lafiya yana kaza kaza kaza kaza kaza yana bukatan dukiya amma mutum ya raga dukiyar ya rasa yadda zai yi gashi yana kwanci rai hannun Allah manzo Allah ce sai ka ce a ba wani kaza a ba in ba ma ba bashi ba me zaka yi da dukiyar nan ka ka riga ka zama tsumma ga ka daga kai sai lahira yanzu lokacin in ba in ma baka ce a bashi ba to me zaka yi da dukiyar ka bashi lokacin da kake bukatan dukiyar kana jin daɗin dukiyar shi ne jarumta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم